ومن شمال صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' as-sahih littafin da ɗaya daga cikin malaman musulunci shine Sheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Latif az-Zabidi yayi ikhtisarin shi ma'ana ya takaita littafin Sahih al-Bukhari wanda malamin da ya wannan aiki ya rasu 893 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam darasi ne wanda don ranar subri muke haduwa wannan masallaci mai albarka masjid Umar bin Khattab dan tunatar da junanmu haka yau ma za mu ci gaba da karatu a kitabu na talatin daidai shine kitabu sauri karatunmu zai ci gaba daga hadithi na 928 kina a kitabu sauri sau da shine ibada wanda muke tunkara don ya zamanto tunatar da juna ne akan masail wanda suka shafi azumi ta hanyar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala yace babul hijamatu wal qai'i lis-sa'imi wannan babin zai bayyana mana hukuncin yin kaho da kuma yin amai ga mai azumi yin kaho fitar da jini ya shiga karkashin wannan kamar misali bayar da jini saboda wani gwargwado ne shi ma za a hudda cikin mutum na jini wanda yake mai yawa ko kuma a mutum ya zamanto ya ji wani rauni wanda ya zubar da jini kama haɓo kama wani raunin da za a samu tsiyayar jini a cikin mutum an ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam itajama huwa muhrimun wa tajama huwa sa'imun daga abdullah ibn abbas Allah kare yarda a gare shi yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam itajama an yi mushi qahuwa huwa muhrimun halin yayi harrama da hajji wa hatta jama huwa sa'imun kuma an mushi kaho yana azumi sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen kenan magana yin kaho baya karya azumi saboda azumi yana karyewa daga abin da yake shiga ba wai abin da yake fita ba sai dai in ya zama abin da yake fitar kokarin jayo shi ne aka yi sai dai kokarin jayo shi ne aka yi kamar misali mutum yana azumi sai ya jayo mani kamar mutum yana azumi sai ya jayo amai to kaga dukkanin wanda yana azumi sai istimna'i to azumin shi ya lalace mutum yana azumi sai sa ya tsaye kakaro amai azumin shi kenan ya lalace kamar yadda nan sallallahu alaihi ya ce man istaba faqa fa alaihi alqada yana nuna mana halaccin yin kaho kamar yadda aka ma manzara su san kaho har ma a halin yayi harrama da haji fitar da jini ga wanda ya harrama da haji bai warware mishi sannan an mai kaho yana azumi wannan shaida ne akan cewa bayar da jini yin kaho ga mai azumi duka baya karya mai azumi malaman da suka karhanta sun kawo kairi cewa khifatul tagarir jin tsoron shirkitan mutumin tagayyara shi in hal ana ga in an mushi kaho an zuke jini a cikin shi zai iya galabaita to kaga almashaqqatu tajlibu at-taysir wa ma ja'ala lakum fi dini min harash to anan gurin makaruhi ne a yi mushi in ya bayar da jini zai tagayyara to amma in ya in shine kawai jinin kalan nashi in bai ba da jinin ba ana gudun mutumin in har aka kai lokacin shan ruwa zai iya mutuwa to shi kaga tagayyara shi ko shan wahala shi wani abu ne wanda yake karami a nan gurin kenan sai a aikata kenan mafi sauƙin kuskure guda biyu sau da haka ya ba da jinin ya fi sauƙi tun da shi ana da amincin kawai dai galabaita zai yi amma ba zai samu matsala wancan kuma in ba ƙara mai ba zai iya mutuwa to ya bayar da jinin nashi don a ceto ran wancan wannan ya nuna kenan yin kaho ga mai azumi baya karya mishi azumi haka yin amai ma ga mai azumi baya karya mai azumi sai dai in ƙaƙararwa aman ne yayi wannan hadisin bukhari ya maimaita shi a kitabul hajji babul hijama lil muhrimi halaccin yin kaho ga wanda ya harrama da hajji wannan ya nuna halaccin yin kaho kuma ya nuna halaccin sana'a ta ƙaho mutum ya yi ƙaho a bashi kuɗi wannan ba laifi bane ai gabe da bambanci da kaciya da tiyata da wani wannan duka a ƙauyance ne sai a ce ya sana'a shi kaza ko ba a ba shi arme ba to me bambanci da meyin ƙaho da meyin siyasa da meyin kaciya da meyin washi da ai ɗaya ne kawai tunda shi ai karamin alhaki ne ma shi kaga jini ne kawai ke kirsta ya hudda shi kuma wancan kaciya zai koyi siyasa kaga me bambanci sai dai kawai a ce wannan na zamani ne wannan kuma to ƙawon ma akwai na zamani ya kashi a kitabu tub babul adam wasafar wal ihram ka gani halaccin kuma yin kaho da kuma fa'idar yin kaho annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku nemi waraka cikin abubuwan nan akwai cikin yin kaho kyasta jini na kenan mai yin kaho saboda haka kenan kaho yana da amfani ga bangaren lahiya sannan ya kashi dai a babul hijama min shaqiqa was suda baban da yake nuna ya halitta amma mutum kaho saboda ciwo na tsagen kai da kuma sarawa kai duk kaho yana maganin wannan mutum yake da shiri ana iya mashi kaho kenan akan wannan Allahumma sai dai in ciwon kan ba fannin wanda kaho bane ba ciwon kai ne wanda ko zazzabi ya sa shi ko kuma wani abu dai na estoma ko wasu abubuwa ko tansiyan da sauran dai wasu abubuwa daban to wannan kuma babu soma fi safar wal iftari wannan babu yana nuna halaccin yin azumi a bulaguro da kuma ajewa kenan ya kulla tarjama baban litakhayyir cewa an ba mukallafi zabi zabin wannan na halacci ne azumin nan kuma ba bambanci farilla ko nafila in kaga kana da karhi zaka iya azumin ka bulaguro kai da zaran ka shiga mota baka iya cin komai har ka je ka dawo sai ka ce to ni gwadama in yi azumi ya halitta kai azumin ka na nafila azumin farilla dai ya halitta an ibn abi awfa radiyallahu anhu قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل yace mun kasance sahabbai muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi safarin a halin bulaguro fa qala li rajulin sai ga ma wani mutum daga cikin sahabbai inzil fajr hali sabka ka dama mini abin sha qala ya rasulullah ash-shams yace ya maki akwai rana wa qala inzil fajr hali yace ya rasulullah rana qala ya rasulullah ash-shams ga rana nan da akwai rana ha qala inzil fajdahali fa nazala fajdahalihu fashar fashari ya sabka ya dama ma manzo Allah sallam abin sha annabi sai ya bude baki thumma rama bi yadihi hauna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefa hannun shi nan yankin kina yana nufin bangaren gabas da kuma yamma thumma qala yace idza ra'aytumul layla aqbala min hauna in har kuka ga dare ya hudo daga nan wajejen bangaren kenan gabas faqad afṭara as-sa'im to shikenan mai azumi ya kai azumin shi da zaran dare ya hudo daga nan yace afṭara as-sa'im mai azumi ya cika azumin shi azumi ya kare wannan hadisin yana nuna duk lokacin da mai azumi ya tabbatar da hadawar rana a ganin ido to kawai azumi an kare shikenan azumi ya cika wani lokaci kana samun wani rana ta hada sai aikata wani abu ba lazim inda za ce rana ta hada kan ka sha ruwa sai ka aikata wani abin da ka san yana daga mafitira ta sau to ai dama ka riga ka cika azumin ka ba shan ruwan bane yake nuna tabbas azumin ka yake almuhimmu samun tabbacin fadawa ita rana din wani hadisi imam al-bukhari ya maimaita shi a son babu mata ihillu fitr as-sa'imi an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha أن حمزة بن عمرو الأسلمي حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا شيما نفسه أصوم في السفر يا هل تني أزمي أبو لغم وكان كثير الصيام متني هنا يوم أزمي نافلة شي صافي زي جينا أزمي نافلة نكينا فقال يا إيش كي تفصو إن كاسو كي أزمي كاغونا تخييري نا إباها وإيش كي تفأفتر إن كما كاسو كأشي سودا كدوان دكي يايو kana halin bulaguro kana da karfin yin azumi wannan ana leka bangaren karhi da lafiya kuma sannan da sharadi kar ya zamanto yin azuminka dan riya da nuna ujubu da abin nan kace ai ni ina bulaguro ma na saba in ban yi ba ma yin rashin lafiya in dai da wannan ne to kawai ka ajiye dole dole ka ajiye kuma kar ya zamanto in na ramadana ne ka ki ajiyewa dan saboda kyamatar ruhusa kin to kaga nan gurin kuma sai zamanto kenan man rabi ba an sunnati falaysa minni in ya zama to wanda yace ne kai gaskiya kuma ya zai a ce kawai da ramadanan nan zan aje azumi da rana kai gaskiya rabu da wannan sai aka fahimci cewa don cin waccan rukusa ce rangwamen ne to kaga na abin kuma yana da haɗe in dai har wani ƙaiƙai ne a zuciyar shi na rashin gamsuwa da sunna ɗin ma mafiya ƙaiƙan ne shi ƙaiƙan an ilimi ne yake kawai da shi mafiya shi ne za ka gama mutum ya yi bulaguro ce ma ban yi ɗauko ne a ƙasar ba ana tsananin abin da an rasa ruwa a mota a yi taimama sai a ƙin taimama ta yi rana ta haɗa a yi da asar rago sai ce bara yi kaza kawai ba mun samu ruwa a gaba kagin mun samu ruwa to kagin a yan bangaren direba ne wani baka da tasiri amma za ka ga wani shi yake jan motar ma wani shi yake jan motar ma shi da kanshi yana san kamar ji yake wani bai taɓa yin taimama ba kamar ji yake yanzu kuma kawai buga misali abin da yi kamar magani ake da bambanci da alwallai da sallar alwallai da ta taimama ne kamar wani taimama ko wani dan rashin imani imani ne ko mene ne da haka arwaya ta muslim ta abu murawih ya ce ya rasulallah a jirbi kuwa ina jina ina da fawa ala siyam fi safari zan iya azumi a bulaguro ma ina da fawa fara alayya jinahu ina da laihi faqala yace hiya rukhsatu min Allah wannan rangwame ne daga Allah fa man aqada bi afhasalu wanda ya riko abu ne mai kyau wa man haba an yasuma falisu wanda yake son kuma ya azumi shikenan ya azumin shi wannan ya nuna kenan takhairi akan wannan halin dan bulaguro na da zai in wanda zai tagayyara ba duk wannan amma in dai zai sha bakar wahala to lalle wa ma ja'ala lakum fi dini min harash ba so ba ake kai ibada da jin haushi da tsamar rai a Allah bai shar'anta mana ba ibada dan mu wahala mu dinga tsamar rai ko kuma ka je ma ka gaza aikatuwa ka gani dan da gara samu wanda gaba ɗaya sai gaza aikatuwa ya yi abin nan to kaga da kuskure sai ka je ka samu mushkila saboda kaɗan aka sa aka samu tagayyara da wannan ka je kan kamar zuwa ga halaka kuma gashi kana halin bulaguro shi kanshi bulaguro a safar kitatun min al'azab ubangijin da ya halicce ka ya san raunin ka shi sa sai ya shar'anta ma ya halitta in kuma ya zama nadir ne kana da ƙarfi kamar shi wani abu murami da ya ce ajiru bi kuwa ina ji na ina da ƙarfi da zan iya wannan kaga cikin mutane ya sha bamba amma Allah da ya halicce mu ya yi mu tausayin kanmu da kan akan kanmu kuma Allah subhanahu wataala ya ku an tuta ruhasahu yana kaunar ka karbi rangwamen nema kama ya karahu an tuta ma'asiyatahu kamar yadda yake kin ka aikata sabo to haka Allah subhanahu wataala yana son ka aikata ka karbi rangwame babin idza sama ayyaman min ramadan thumma safara ya hukuncin mutumin da ya wasu kwanaki na ramadan sai kuma ya bulago an yi kwana goma kwana sha biyar ramadan kwatsam sai tahiya ta kama ka yanzu ka yi gwargwadon azumi ga kuma tahiya to yanzu ya za ka yi shin ka yi kasaru ko ba a ne bane abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila makka fi ramadan annabi sa ya fita maka a ramadan fasama sai fasama ya dau azumi hatta balaga al-kadid aftara har sai lokacin da ya zo gurin da ake ce ma kadid aftara fa aftara nas sai aje azumi kuma duk mutane gabaki daya sai suka aje ganin manzo Allah sallallahu ya aje wannan yana nuna mana jagora ana sai zaman to mai tausayawa ga waɗanda yake jagoranta kaga manzo Allah sallallahu yana ce abitu yut'imuni rabbi wa yasqini ina kwana ubangina na ciyar ne yana sha da ni manzo Allah sallallahu zai iya yin azumi gabaki daya a halin bulaguro shine wanda a shekara ta biyar gazo ta khandaq kaga ya kwana uku bai ci abinci ba har ma ya sa dutse bi a cikin shi aka tarro wani tsandaurin dutse kowa ya gaza fasawa amma ya karba ya rugurguzo wannan dutse to kaga nan sai yana iya amma a matsayin shi na jagor in yace zai ci gaba da yin azumin to ba za su ajiye ba saboda matukar biyayya na sahabbai wasu za su dinga kuma wasu za su dinga to wannan yasa manzo Allah sassan sai wannan ana sai zaman to jagora yana tausa sama waɗanda yake jagoranta misali limami ne yana iya kallon waɗanda suke na bayan shaida ya ne kai kana iya kallon wannan kana tsare yara kana koya musu sai ka dinga kallon wannan in ka dora mutane akan wani abu wanda yake mai wahala wanda kai ma baka yi wani yana da ƙarfin imani zai rike abin kai ta ba shi wahala kuma daga baya ka ringa neman ka sabke shi in ma ya gano kai baka yi ya dauka ma anya kana da imanin kirki ba kenan sai ka fara annabi ibn abbas radiyallahu anhu anna rasulullah kharaja ila makka fi ramadan annabi sallallahu alaihi ya fita maka a ramadan fa sama ta balagha al-qadir afṭara fa aftara an-nas kaga nan ya dauki azumin kuma sai ashi kana iya dauka azumin ka dauki azumin kuma ka shi ka bulagura ya kama ka ka raba tsaka sai wahala to sai ka aje azumin ba ka raba ba sai ka aje shi kenan azumin ka aje shi a matsayin kenan yana daga kwanukan ka na ramuwa waɗancan ma'ana ramo ka fa'idatun min ayyamin ukhra tunda ai baka yi shi ba shine ramuwan da zaka yi kenan ya halitta ma'ana baka da lahi an abi darda wannan hadisin bukhari ya maimaita shi a kitabul jihad babul khuruj babul khuruj fi ramadan fita yaki a ramadan kaga fito makka a watan ramadan ghazwatu badar a watan ramadan haka a magazi babu ghazwatul fata shi ma goma ga ramadan annabi sallallahu alaihi ya fita an abi darda radiyallahu ta'ala anhu qala kharajna ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfari في يوم هار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة أبو الدراء يقول مفتد رمضان في بعض أصفاري أبنغر بلاغرو دقا تبيوينش في يوم هار أوليني وانديكي لمطأنا جنزاهي حتى يضع الرجل يده على رأسه har mutum yana ɗora kan shi hannun shi saman kamin shiddatul hari saboda matsarancin zahi babu hulina babu hula ta abin da za a sada a tare mutum babu balantana lema shi yasa hin ka sa hannunka haka ka tare tsananin zahi wa ma fina sa'imu a cikin mu ba a samu masu azumi ba illa ma kana min annabi sallallahu alaihi wasallam rawaha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma Abdullahi ibn rawaha kaga dai yawanci sahabbai sai suka zamanto duk sun a'aje ba su ɗauka ba wannan ya nuna lalle in ana tsananin zahi to kawai wajibin ka ka ajiye wannan azumi ke saboda gudun wancan gana bai take saboda almashaqqatu tajlibu taysir bayan raba addini ka tsananta ma kanka lamari na addinin Allah ma ja'ala lakum fi dini min haraj wannan yana nuna yadda manzannin Allah suke gamuwa da nau'i nau'i na jaraba da kuma wahalhalu wanda farkon wannan al'umma ta sha duk da a samu mana addinin nan ya zamanto mun same shi mun aikata shi ba tare da kenan tsanance-tsanancen wahala ba saboda ubangiji ya san rauninmu shi yasa sai aka tattara duk wahalar da wannan ya aka sha mana ita mu yanzu gashi nan tubus babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man dhulila alaihi wa shadda al-harru laysa min al-birri as-sawmu fi as-safari a muktasar ya ka babu ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam albirri as-sawm fi as-safari asali ya gama da liman dullil alaihi washtadda al-haru baban da zai bayyana mana fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fadi liman dullil alaihi ga wani mutumin da ya ga an zo an mushi inuwa washtadda al-haru tsanani ya tsananta na zahir rana sai ce laysa min albirri as-siyam fi as-safari bai daga tsoron Allah bulaguro azumi a bulaguro عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زهاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر daga Jabir bin Abdullah al-Ansari yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari annabi sallallahu alaihi wasallam a halin bulaguro bulaguro manzo Allah sallallahu ya karkasu zaka sami yakan yin bulaguro ko dai bulaguron jihadin daukaka addinin Allah bulaguro wanda yake na aiki haji bulaguro wanda yake na kasuwanci sai dai bulaguro na kasuwanci shi duk ya gudana ne kafin turo shi annabta rago waɗannan bulagurai bulaguro ne duk zaka ga na ibada bayan an turo manzo Allah sallallahu a matsayin annabi sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman sai annabi sallallahu alaihi ya ga wani cinkoso wa rajulan qad zullila alaihi ga wani mutum nan da an mummushi inuwa an tattaro an min inuwa saboda matsanancin zari faƙala ya ce mahaza wannan kuma mi kenan faƙalu sa'imun suka ce azumi ne yake faƙala ya ce laisa min albirri as-sawmu fi safari ai ba tsoron Allah bane ka tsananta ma kanka ka dinga azumi a halin bulaguro kaga ga wanda azumi zai ba shi wahala laisa min albirri as-sawmu fi safari ga wanda kuma ajidul quwwa shi kuma ne ya halitta kaga shi kuma ya halitta kenan da'a ne shikenan sai sai aikata tunda an bashi zabi bai da laifi zai zai zai kai shi wannan yana nuna mana karfin imanin sahabbai da kuma irin yadda zaka gaske tabbatuwa ka addini da kuma sako-sakon da ake samun waɗansu mutane suna yi a janibin abin da ya shafi addini za ka ga da kwai waɗanda za su je ko wani tirenin na soji ko tirenin na polis ko tirenin na kaza sai ka ji ana aji azumi a yi kaza a yi kaza kaga abu na farko dai lalle da akwai sako-sako wajen mutane tunda ghazwatu badar inna an yi shi sha bakwai ga watan ramadan kuma sahabbai duk sun dinga ɗaukar azumi sannan yin azumin matasa ɗin su ɗau azumin ya zamanto a ga suna azumin kaga tunda duk musulmi muke gaba ɗaya dole zai shayo zuwa gaba sai a ɗauki mataki a kai amma kullum in ya zamanto gabaki ɗayan mu muna musulmi amma ba lokacin da za sai a daidaita lokacin ramadan ko lokacin ka za a yi to kaga kenan gabaki ɗaya mun taru cikin laifi a wannan bangaren sai dai waɗanda suke jagoranta abin sun yi mu laifi matkar kuma muna son tausasawar Allah mu san ware mu Allah ma inda Allah la ilaha illa bi ta'a duk in muka watsar da shari'ar Allah muke sako sako daga arkanin Islam to fa Allah subhanahu wataala zai sallata mana makiya kullun zamu zamanto muna tuki banza kuma zamu zamanto karkashin kaskanci da koma baya da bauta na waɗanda suke makiyan mu da kuma bauta ga kaskantattu haka tsari Allah subhanahu wataala yake wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan bankan وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون الله ce haka ya mu dauku babban mugu azzalimi mu dora ma karamin azzalimi saboda abin da hannunka ta zamanto ta aikata Allah kare mu babun lam ya'im ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dhum fi sawmi al-iftar sahabbai sun kasance juna bai aibanta juna wajen yin azumi ko ajiye azumi a halin bulaguro in wa babu mashakka da wahala kenan matsala wadda take da akwai zaɓi duk wanda ka yi an baka zaɓi to ba sa in wani ya yi wani kuma ka dinka aibanta shi a wannan in matsala wadda take an ba da zaɓi ce amma wadda wannan abin shi ne sunna wannan kuma safanin sunna ne to shi kuma ai akwai kauli rajihi duk matsalar da take da rajihi da marjuhi wanda ba wai an baka dama ba akwai halacci to a nan gurin kenan kana iya inkari ga wanda ya zamanto ya aikata abu marjuhi alhali ga rajihi ga abin da sunna ne kai kuma yi kanau sabanin sunna baka cewa ai kawai malamai sun yi sabani kai naka in yi nawa a'a yanzu dole a nuna ma wannan wanda kake kai ba daidai bane ga daidai ke inda yake rashin gaya maka yanzu an haɗu kenan duka a bisa kuskure saboda haka dole a ce wannan shine sunna wannan kuma shine bid'a amma baka ce ba ai duk malamai sun yi sabani duk wanda ka dauka duk ɗaya ne ai akwai abin da yake raji akwai kuma wanda yake marjuri an anas ibn malik radiyallahu anhu qala kunna nusafir ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna bulaguro tare da annabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ud as-sa'ib 'ala al-muftir wa al-muftir 'ala as-sa'ib mai azumi bai aibanta mai ajewa mai ajewa bai aibanta wanda yake mai azumi duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita bulaguro na yaki to ya zama tilas kowa ya zama to ya fita sai wanda ya zama to kenan akwai alil azar wanda aka ba usuli laysa alal ama harajun wala alal araj harajun wala alal marid haraj sai kuma wanda Allah sa sai zamanar da su dan wani al'amari shi yasa zaka ji sun ce mun huda tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu man mata alaihi sawmun na hukuncin ajiyewa gwargwadon da ya ba shi wahala in misali bayan ya riga ya ɗauka sai sai ya kama bulaguro kamar yana gida bai fita ba kaga ai hukuncin shi mazaunin gida ne amma lokacin da ya cira din sai ga ba zai iya ba kamar yana nan sassan kaga a hanya ne sai ya sa aka kawo mishi abin sha har ma ya daga hai da kowa ya gani salasan sai kuma ya zaman to ya sha to haka misali inda za ku kama tahiya kai ne shagoran tahiya sai zaman to wahala ta kai ma mutane kaga abin da an dau azumi to kawai kai duk su gani za a yi buɗe baki an zo kowa yana da kunkutu da dabinin shi yana koyewa kai liman ka tabbata rana ta hada sai ka fito ka ci kwanci saboda ka kawar ba mutanen da wata shakka da wani abin nan na tun da yaro nan kana samu ko mutane da
Eh. kamar yanzu wannan sai zama ko a wurin da yake a nan ɗakin matsalan ɗakin shi ke nan ne matattarar jama'a to kuma ya tabbata rana ta fada su kuma yan garin suna da matsala wajen wurin ya rate dan wurin su shigo ɗaki ya dan in zai dan jewa a baki yana iya in kuma dole ya gaban nasu ne gwade dan asara kaɗan saboda maslaha ai wannan je wannan da zai hana su abin da yake faruwa yawanci suna aikata shirkiya kuma gashi ba masu karantar da su to zaka ga yawanci sai ka ga in aka laifa wancan janibi din to wannan zai sa su yi shafa'i su yi wauta a kai gaskiya amma ai wallah da musa a kwarai ba yan tasirin kasuwanci da ke suna da bala'in awa ce mu wani lokaci muna da kuskuren mu za ka ga muna da takasiri bangaren da'awa yanzu da yawa za ka samu mutane sun je sun yi jami'a sun yi kaza amma ya dinga zama na fada wasu kuma kawai ka ga mutum ya shagala da uzurin shi dan kasuwa ne ta uzurin shi amma dan tasira saboda kwawa tsiya wani zai shekara talatin yana wa'azi ba mutum ɗaya biyu a wajen shi dan bala'in kwawa bai fasa kai wani shi kaɗai ma za ka ga ya zamna yana yana haka shi ko mutum biyu ne samu ya hallaka mafallala bai ka sa gwiwa wani akwai wanda za ka ga wani mai wa'azi sai ya yi wa'azi guri uku da dare ya je can ya je can su shiga ƙauyuka su je can gurin suna taɓawa hallakar da mutane kagin to kaga min ba bi aula mu ne kamata a ce muna zagi ne da mutsina
ina da kurin tun daga yau kurin tashi kwata da ni zuwa goma na yi azumi saboda eh saboda za ka yi bula inda ya tabbata za ka yi bulagura kana iya dama ba sharɗi wani ya ka ɗauka sai za ka je da rana ne za ka yi bulagura ko to tun da yanzu za ka yi bulaguro sau da haka sai zama baka kwana ba dama da niyya sau da tabbas tabbas za ka yi bulagura yawwa tabbas tabbas za ka yi sai dai inda magana take shin za ka fara ci abinci tun a gida ka yi sha'aninka ko kuma sai ka hoto zuwa bulaguro kina abin da ya sai ka kama hanya ɗin sannan zai zama ka yi wannan ya haka ne gaskiya ne saboda ta aljuban ne wai mutane suna abin nan sannan kuma zai bayu wani shi bai sani ba musamman zaka garfa yara yanzu ko haka zaka akwai madamman da suna kuskure in suna halin da akwai halaccin aji azumi sai su dinga cin abinci to yara ya su dinga madan wance ita ce kafira da ciki mata azumi ko yaro ce madan wance da ciki ita ce ita ce kafira da mata azumi to kaga kuskure ne wanda inda wani uzuri sai a dan koya ya zama to an yi wanda bai sani ba zai maka mummunan tsammani haka za ka ‘yan mata ma da yawa tana irin wannan kuskure ne sai mutum ya ɗan ɓuya ya yi yato eh kuma Allah da akwai cutar da sun mutane ɗin da wani kamshi da wasu amarwe ya kamata wa haka na ba babu ban mata wa alaihi saumu wanda ya mutu akwai ramo azumi a kan shi ana shi ta radiyallahu anha anna rasulullah sassan kala man mata wa alaihi siyamun samu anhu waliyu dukkanin wanda ya mutu akwai ramko azumi a kan shi samu alwali wanda suke majibitan shi sai su mushi azumi suna iya raba mutum talatin kwana talatin su mushi dukkanin mutumin da ya mutu ana bin shi bashin azumi rashin lafiya ta kama shi sai kuma ya sha kwanakin azumi bayan azumi ya huce ya samu kwanaki bai rama batun da wajibin wasa ne kaga akwai damar ba dole ba sai a shawwal zai rama ko abin nan yana iya ma sai a sha'ban to zai ya samu karin guya bai rama ba yana jiran dari ya shigo ko damuna ta shigo ya rama kuma sai ya rasu to kaga yanzu ya samu wani lokaci wanda zai iya ramawa amma bai rama ba to wannan dan uwan shi ya sirama mishi dan uwan shi ya sirama mishi na ramadana da na da na da na bakance duka da na ramadana da na bakance su malaman suna warewa na ramadana shi ciyarwa na bakance kuma ya zaman toyin azumi amma ga baki ɗaya za a rama azumi saboda kaga mai anam sassan ce man mata wa alaihi siyamun man mata wa alaihi siyamun kaga siyamun ba ambata ba wani azumi ke na nazar ko na wannan waccan wadda ta zo ta yi tambaya da akhas amiya kaga tambayar biyu ce da kai mai tambaya ta na azumi na bakance da kuma kawai wannan man mata wa alaihi siyamun samu an waliyu wanda ya mutu akwai azumi kan shi majibitan shi tumin shi an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna ummi matat wa alaiha sawm shahrin afa qadihi anha qala na fadinu la haqqa an yuqda nam eh ai an faɗi wannan ma'ana ne ko hankalin na kai dan zama mutum talata aka ce suna iya mishi azumi talatin rana da eh a rana ɗaya duka suna iya mishi kuma suna iya rarraba eh yan uwan shi ake yi yan uwan shi eh da yawa duka duk fami din su gaba ɗaya suna iya gaba ki din su alaikun salam eh ko abu kai shi suka mushi yayi yanda kowa na iya biya ma bashi su ma suna iya biya mushi bashi alaikun salam eh sai ya samu lokaci in har lokaci bai bashi ba misali cutar tashi ba cuta ba ce wadda layi ruja bur'u kaga in cutar da dama an san batta da magani ce sai ya zamanto ya mutu a ita amma dama an san da wahala ya warke kaga dama shi ai ba wajibin shi ba azumi bane me wajibin shi ciyarwa go to sai a ciyar mushi saboda dama da wahala an san ya warke amma cuta ce wadda za a iya warkewa kuma amma sai bai warke ba ramadan ya zo gaba ɗaya ramadan ya wuce bai da lafiya shawwal bai da lafiya ka gani a cikin shawwal sai ya rasu in dai ma dama bai samu lokacin ramawa ba bai samu lokacin rama ba to ba a rama mushi ba kenan rashin lahiya ta dirmiyan mushi da mai duk kwanakin da amma ya samu tazara rata ta lokacin da zai rama sai kuma bai rama ba ya sami iddatu min ayyamin ukhra to sai bai rama ba kenan yanzu sai a rama ne alaikum salam yawa sana iya kuma
inda zai mutu wani da za a wani taron su Hmm?
kamar inda zai shekara aka bai rama Hmm.
inda zai rama kuma bayan wata ramadan mutum ya shiga zai rama taron su Eh.
wani mutum a kuma wasu su rama ne taron su tare da cewa a ban san bane wannan kamar sai sakaki bai rama ba har ya jiyo tun da abin da yake kan shi ramuwa tare da ciyarwa to yanzu su ma masu rama ramuwa da ciyarwa za su mushi ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa man mata alaihi sawmu sama anhu waliyu kenan azumin ne za su rama mushi sama anhu waliyu ramu azumi za su mushi Allah ta'ala ala an ibn abbas radiyallahu anhu ma jaa rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah wani mutum ya zo ce ya maki inna ummi matat mahaifiyata ta rasu alaiha so mu shahari a wuyanta akwai azumin wata afa aka dihi anha ina iya rama mata qala na fadilul la haqqa an yuqda yace kware ko bashin Allah shine mafi cancantar a biya shi kaga wannan ya nuna wajibcin biyan bashi na mutumin da ya zama to ya mutu akwai bashi a kan shi bashin nan na Allah ne ko bashi ne na tsakankanin shi da mutane samanuhu wa- waliyuhu san sannan daga gatan da za a yi ma ɗan uwanka da ya mutu kenan abinci ga haƙƙin da yake kan shi na bashi a biya mai bashi na dukiya kaga zai zama to sahibu daini magalu da fi qabri la yakufu illa qada'u daini sai kuma wannan ana zancen wanda rashin lahiya uzuri ya hana shi amma mutum ne kawai saboda sako-sako da addini sai zama to kawai ya mutu bai damu da addinin ba ne ana mushi ma nasiha yaƙi ko baliga ce an maka nasiha ta ki kaga kana samu irin wannan wanda yake baligi ko baliga ana bayin azumi sai ya mutu kuma sai a ringa ya za a iya mushi a mushi a ina ba wani yi mushin da za a yi kawai barin shi za a iya shaka shi in ba abin nan ba in kun mushi ma ba ba- ba wani iske shin da ba wani iske shin da zai Eh, wannan duk ana zancen masu uzuri ne babu mata ya hilla fitur sa'ib yaushe ne yake halitta buɗe bakin mai azumi hadithu ibn abi awfa qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam inzil fajr halana hujja a cikin nan gurin kenan shine hadithi na ibn abi awfa da annabi sallallahu alaihi wasallam inzil fajr halana taqaddama qariban ya gabata wa qala fi hadhihi ruwaya a wannan ruwaya sai ce idza ra'aytum al-layla in kuka ga dare kada aqbala min hahuna dare kenan hadawar rana faqad aftara as-sa'imu mai azumi ya cika azumin shi وأشار بإصبعه قبل المشرق سينوني da ya tsashi wajejen mashariq wajejen gabaci kina aka samu duhuwa babu tajilil iftar kenan wannan yana nuna mana sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutum azumin shi yayi za a lissafa azumi a matsayin wannan shine lokacin da rana ta fada mace ce tana azumi rana ta fada sai al'ada ta zo mata azumin wannan ta kai shi mace ce tana azumi tana jin alamar zuwan jini amma jinin bai fito ba sai da rana ba ba- bayan rana ta haɗa azumin ta kai shi saboda an yi gino a bisa ganin jinin mace ce tana azumi tana da juna rana ta haɗa sai ta aihu wannan azumin ba ta rama shi ba babu tajilin iftar wannan babu zai gaya mana sunancin gaggauta buɗe baki an sa'ad ibn sa'ad radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khair ma ajjalu al-fitr al'umma ba za ta gushe ba tana ƙarƙashin alkhairi matsar muna gaggauta buɗe baki ba za mu gushe saboda gaggauta buɗe baki saba ma yahudi da nasara ne mu kuma alkhairin yana rataye da saba ma yahudi da nasara ma dama muna raba hanya da yahudi da nasara to muna ƙarƙashin inuwar Allah ma dama kuma muna wala'i ga yahudi da nasara to babu wanda ya kai Allah kishi in ka so maƙin Allah sai Allah subhanahu wataala ya watsar da kai shi yasa in ka gama Allah kake yi dan ka burge Allah ka burge wani Allah to kuma sai Allah ya ce taraktuhu shirka na bar shi shi da shirka in tashi saboda haka kenan ma dama zai zamanto muna dace musu a ibada a mu'amala a zamantakewa a komi to kuma kenan alkhairi zai kankanta a cikin mu sharri kuma zai yawaita a cikin mu shi yasa dace musu a mu'amala kamar kasuwanci misali a dinga ɗaukowa tsarin kasuwanci irin na yahudu tsarin kasuwanci irin na Yahudu, mu'amala irin ta Yahudu wadda kawai babu tausayi babu taimakekeniya. Ka zo kawai ka kulla kai da banki kawai ta yadda kawai banki bai san ba asara, bai san ba kaza, bai san waye ba, saboda haka kawai bai san ba sabo. In ka ci kuɗi ka gaza biya dole za a zo kawai furokere da zamana da kujerar shi kawai a hudu ma duk kaya gaba ki ɗaya kwama kiri. Ganin damar ka ce in kana so maka kwa a titi in kana so bankin hoda da kake maka kyautar rago da wani gizina da abin nan ana baka saboda ana jin daɗin mu'amala da kai ana baka safata mai kyau da wasu rediyo da wasu abubuwa ne irin na girmamawa to kuma su ne kawai da an yi ba sani ba samu kamar ba su wani suke ma waccan kyautai har da kujerar maka ko da kai ma ka san kaje maka da kujerar da kujerar da kujerar kuɗi da ruwa saboda haka kenan dole ya zamanto kasuwancinmu dole ya zamanto mu'amalolinmu duka komi sai mun canza komi mu'amalolinmu da ka sani ba za mu ci nasara a kansu ba hatta da duk mu'amaloli da ka sani hatta da harkar tsaronmu da duk sai ta canza da wannan hatta da wannan shi yasa lokacin da za mu ci nasara ƙi a kansu ya nabi isa alayhi salam ya bayyana ai ba irin wannan ɗar mai tsatsan irin namu wanda haɗa agaji yake sa kayan nan a duk ba shi bane ba a dai irin kayan mu dai tama'a da dukin nan da wannan kayan dai da su ne za mu ci nasara tama'a da duwa shaushanu wannan kayan dai da su ne za mu ci nasara duk za mu kashe yahudu mu karya arna kawai daular musulunci ta zama tashin wada wannan lokaci ne amma yanzu haka za a yi ta kokowa ne in mun yi su kari da haka ran mu kada wata ran su kada mu wata ran mu yi abin haka ne za a ta yi amma kayan karshe kuma mu ne amma yanzu haka za ka ga haka za a yi ta yi mu kada su kada mu mu kada in muka yi su karhi da kaza sai mu kada in suka yi mu riko da sababi kuma in su kada haka za a yi ta yi ana ta yi su kada mu kada su kada mu kada kuma har da karshe kuma kayan karshe mu ne za mu yi shi insha Allah kenan dole ya zamanto addinin mu ya zama karanto yana daga su nasu ba su gaggautawa suna jiran ya tauraro ya fito irin tsarin kenan azumi yan bid'a kamar shi'a da khawarijawa Allah kare mu to kuma an umarce mu da saba wa ashabul jahim na'am eh sai shi ne magana sai sai isharatun da aika ga ranar daga can ta zo sai ta fada to kamar kenan tun da yanzu rana ta fada kaga kenan daga ina dubu zai fara ai ita gabas da kwai hasken fadawar rana yamma kai da kwai hasken fadawar rana to za a kaga nan gurin shi ai ya ji maraman shi da rana kenan daga nan ne duhun ai zai fara yanzu da zaka kalli nan da nan ai duhu yana daga nan ko babun idza aftara fi ramadan thumma talat ash-shams mutum ne buɗe baki da ramadan sai kuma rana ta dungu ana asma bint abi bakar radiyallahu ta'ala anhuma qalat aftarna ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam ghaymin thumma talat ash-shams mun buɗe baki zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da girgiji kawai sai ga rana kuma ta dungu ga rana ta dungu shi kenan babu wani ramuwar da za a yi an riga an buɗe baki ayya billah babu ramuwa an yi hukunci da faɗawa rana ai ba a ganin ranar sai aka sha ruwa shi kenan shi yasa wancan da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ce sabka adama mana yace ashams rana kaga da Allah shine a tunanin shi ranar ba ta wada ba ko kuma aka ce watakila girgije ne ke ga ya kare rana din amma nan sai sai ce kawai sabka ka dama wani saboda babu rana din kai ne ka sha ruwa da ka sha ruwa a garin ka rana ta wada ba mantur kuma ko kai wani barcin ka kama kara da ka tashi ka je ladan shi ma ya samu wahami ko kuma ladan ya samu wahami sai kullum ku kiran sallah da kuka sha ruwa kawai sai girgije ya kauce sai kuka ga rana shi ke nan ku da ramu an kare ai azumi ai ya kare kuma da ka ba da na eh girgije ne wanda yake nan kashi marewa babu somin subyan azumi na yara kananu sabon manzo na sallam sukan sanya wa diyansu suna yin azumi an ruba yi bintu mu'awid radiyallahu ta'ala anha qalat أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصوم قال فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على طعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار دقرب يوم بنت مؤوذ أفراء قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء ranar ashura safi ashura na musa ya tura ila kunan ansa zuwa ƙauyuka waɗanda suke na madina aka yi shela man asuba muftiran wanda ya waye gari bai azumi fale tuma baqiya ta yauni ya rike bakin shi kingin yinin ya dau harama wa man asuba sa'iman fale su wanda kuma dama yana azumi to kar ya ce ya ashe tunda kaga mai azumin nafila na da dama ya ashe go to lalle ya cika kar ya ashe wannan ya nuna muhimmancin azumin ashura da kuma yadda ashura ake kankare ma mutum zunubin shekara qalat ruba yuhu tace fa kunna nasumu mun kasance muna azumtar ashura ba'du bayan nan wa nasawwimu subyanana kuma muna azumtar da yaran mu mu muke girga su kan azumin wa nasawwimu subyanana kananan yaran mu wanda ba su balaga ba muna azumtar da su wa naj'al lahum al-lu'ba min al-ihni muna sanya musu tsanawar da take ta autuka diyawar da take ta ce su bai ce su sai mu dinga ba su ita don saboda ya zamanto mun lallame su bai za ba kawo adu mu ala tsami idan su yana kukan yin wa a tsina mu zaka sai mu ba shi wannan kayan wasan hatta ya kuna inda iftar har sai shagala da wasan wannan kuma har lokacin buɗe baki kai wannan ya nuna kenan halaccin yara ƙananu su yi azumi kuma za ba uwayen nasu ladan wannan azumi da suka yi uwayen za su samu ladan azumi sannan kuma tirenin ɗinsu ne kafin su girma za ka ga mafiyawan ba a saba ma ba mutaka shi ne sai ka ga mace an mata arme ko bata azumi saboda babansu bai damu da wannan ba da zara an ce maka ramadan ya zo tun kai zo ma za ka tattara iyalinka ka jakunansu da zara an ce ma ramadan ya zo shi sai ka kira wasu duk wanda yake ya baraga sai ka ce mai to kai wajibi kai azumi ke ma a hirkaki a ce ga kaza ga kaza ka gaya wasu wannan abin tilas ne amma an kabar su kawai ka kara zuba baka damu ba ka damu da duniyarsu ba ka damu da addininsu ba don saboda a duniya kar su sha wahala kana samun masu irin wannan ya damu da duniyarsu ka gan shi ya canye ya canye ya canye kwashe su can ko me yake kwashe su waccan lakwarfin wancan gurin gurin kurkin wancan can gurin kai kaza yana ta fafutuka in ka ce mai me yasa ce dan kar su sha wahala a rayuwarsu a rayuwar wai da za su yi ta shekara hamsin a rayuwar da za su yi ta abin da kar su sha wahala a wani yanzu ya manta rayuwa ta dindindin kuma da wahala ta dindindin ai aikin banza ne dan ka zo ka yi ma mutum ka gyara mai abinda kuma ko ka yi ma ko baka yin ba shi yin naka kawai ɗaya ne daga riko da sababi amma arzikin da Allah ya shata mishi ne ya kaddara mishi ba makawa sai ya cinye shi zai mutu shi yasa ai kaga mutum ya tashi maraya kuma ya zama shugaban kasa mutum ya tashi maraya kuma kaga ya kai kolin matsayi ga wannan uwa uba duka gata ta ko ina kuma kaga ya kasa samun wani abu saboda lamarin na Allah ne to kaga kenan maimakin ka kula ma mutum da duniyar shi babu aula ka kula mai da lahirar shi saboda in ba haka nan ba za a zo hilin kiyama ce khuzuhu fa bulu kaga ba za ka iya kurkuta shi ba a gaba Allah subhanahu wataala lokacin da za a sa malaiku su rarrake shi man asba muftiran falyatuma kuma da wuya ka gama daya je wuta bai samu rake uba ba kaga kalla ne ai dai yawanci din ka sun da wani kai ce za ta warta fasadil awlad fa amatu min jihatil aba in ga kallan lalacewa yara mafi rinjaye daga bangaren uwaye ne Qalat ta ce fa kunna nasu nasumuhu ba'du wa nasawimu sibyanana kuma sanne yana nuna mana irin yadda zaka ga sun ana sa yara akwai yadda zaka suna yaki ma da wannan abu wai yanzu a dinga sa yara rashin tausayi ne ai addini ma bai cewa to yanzu ka kai manzo Allah san tausayi kaga rubayu ta ce gashi annabi sallallahu ya ce kuma ga abin da muke kuma annabi sallallahu ya sani sabai suna sa yaran su suna azumtar da su nasawimu ma zai ce nasawimu sibyanana muna azumtar da yaran mu da su saba kafin abin nan kuma kafin balaga din ta zo musu da kuma nufin lahira kuma kaga da yanda yanayin rayuwa take balle mu yau da ma a sauƙaƙe ne kuma yaran da suna iya yin azumin su wani yaron ma zaka ga ma in aka hana shi ma kuka ke wani dore da ma ke kawai kicin abinci dole shi sai yayi ko dore da ne ma sai yayi to amma muka biya kafiri wanda ya kai sha biyu ma bai ci ba abinci matsala ne ka gani shi kafirin ka so ka mai azaba an kana shi abinci ma an kare dama bai saba ba azumi kai ba ma mun kafirai ba ina ku ina musu ina ku ina mu ina ku ina mu dan Allah ai ba ma kwatantawa ba ma kwatantawa shi yasa ga duk sun tara kayan yaki na tsoro jirgi mara matuki wane ne duk tsoron tsiya ne fa shi kafiri da ba zai taɓa yarda ba ai gaba da gaba la yaqatuluna ku jami'an illa fi qura muhassanatin amin wa ra'i jubil ba su bai da shiri kaga sai dai taran gurin amma a zo gaba da gaba ba su yarda inda kuma za a yi gaba da gaba da tanan kare kan zubawan ma ɗaya ce don Allah ka leka wannan rijal na Falastin don Allah ka gani kana ganin mutanen kawai ka san mutanen rijal ne kawai babu wanda suke tsoro babu wanda babu in aka musu barazana ma lokacin suke ƙara fawa da kananan su da yaran su da matan su ka leka inda duk bala'in duniya su kware ma waɗannan jama'an da amma su baya ba su taɓa kware musu ba su manyan kullun zanga zanga ake can kullum ana zanga-zanga isra'ila ana zanga-zanga abin nan amma wai duk matsin da ake don wai su kware musu baya ne kawai su ake su kware musu baya amma sun tsaya sun tabbata babu gida an rusa abinci kishirwa kaza ɗiya an kashe kaza an kashe ka gani amma tsaye suke da kansu ka gani amma mu ko mutanen mu an ce ana an ce ana son yanci kuma hallo ana shashi to kaga ba ai tafka da warwara shi ne wani ya ce kaza na ce to ai wannan abin mutanen mutanen da ka ce yau daya biyu a iya abin nan ba ku taba yau daya biyu zaka ga wani ya ce wane he dai ku tai ba da ni ba ka gani dole abin abin aikin aiki ne fa aikin aiki ne yanzu kawai ka kallo dancan ka gani waye ka gani da rauni fa ma wani ma sa man fi sabilillah ma kan fu mastakalu da koyaushe da fawarsa suke magana da izza babu wani kaskantar da kai babu wani rusunawa ka gani ba ka gaba ma in ma ka ga wani yana kuka kukan da yake na wani abu ne na afifa da ya faru gare shi amma isra'ila ma da an ce ma ƙararrawa ta fara ba da wannan zaka ga ana ta kuka da an ce ma an ka ga woki za su kai gawa ka ga sojojin suna ta rusa kuka ana ta kuka to ka leƙa ka gani banda labarai na abin kumiya kawai wanda yake na ragwanci da abin to ina mu ina kafirai da yunwa ma kawai a ce ma kawai a hutu karawa kowa kai hutu da abinci kowa ka yi da abinci daga nan ma da za su ɗora hannu a kasa yi saranda duka da kushkinsu duka da kushkinsu wani ƙa'ida ne duk da kushkinsu wai ba wanda zai fito daga cikin tankan yaƙi kenan tun da kwaya ya zo kashi da hutsarin shi kuma saboda sakata kashi da hutsari da ana yin shi to shi yasa da kushkinsu har ma ai cuta ta rinka samun su tsutsotsi da abin nan saboda yanzu kushkin ya cika kuma kaga ba hutawa kagari kagari din nukun kuto wanda ake gidan wannan kinjamu suka yi aka yi hira da wani soji daga ciki ya ce ni wannan bala'in ya isa a tsaye da wannan yakin ya ce kullum hanta ciki na tana kada ban na iya barci he na shagiya ya ce wannan mutanen ba mutane ba ne kagari saboda tashi hankali samun shaki wannan ba da mutane ba ne ake yi kagari kuma haka ne duk kawai ƙarfin hali ne ba dama ina kafiri ina musulmi ƙarfin hali ne kuma da ya isa dai ishara duk duniya dai ta haɗu gaba ɗaya gaba ɗaya duniya bi khaili hawa rajaliha kaga duka duniya kafirai ne duka nan sai kawanya taron dangi amma abin da aka kwacen ba kwato bar ba mutum ɗaya da aka amso da ƙarfi ba an ba da wasu saboda ba su da lafiya aka mai su saura kuma dai ne dole dai ta hanyar da suka hudunce tun warko kuma suka ce a yi musanyen nan aka iya kuma yanzu gashi da ƙarshe dai duk jaraba sojan amurka sojan faranshi dai sun yi ta shiga to da ƙarshe dai gashi yanzu an zo abin da ya ƙarshen dai tuka-tuka ba wani mutum ɗaya da aka kwato shi da kansa kawai masanya ce yake kaga masanya ta jiya ta ta ta masanya da aka yi ta yau ma ta yau ma mutum ɗari uku su gawa da aka ba su mutanen su uku ta yau ma kuma ƙarshen dai kaga duk da wancan mahaukacin na amurka yau ya ce wai zai zai bude jahannama zai bude wutar jahannama wai inda ba su turo gaba da hausa sako su babu kuma ba da ɗaya da biyun nan ba to gashi dai da uku ne aka bada da kwana uku ne aka bada kuma da laifin shi ne bada ne yau in ne ce dole kuma duk sun dawo ka wannan tun da mutane ne ba su da alkawari an yi yarjejeniya da aka yi za su saba aikin banza ne in ma suka bada to matsalar da za ta biyo baya ta yi haka kenan sun san kawai ba wani karar sai wannan kuma dai kun shiga kun wuta duk an shiga an gaza kwato mutane ga karshen abin kumiya dai kenan to dama ina arne ina wannan sai dai kawai can ka'ida kin da ake amfani da ita ta jirgi mara matuki da wane ne da abin nan amma gaba da gaba ne to kaga wannan dama an san ba a iya ba babu mata'il fitr sa'im yaushe ne yake halitta mai azumi mun karanta shi ko تعجيل الفطر صوم الصبيان باب الوصال ومن قال ليس في ليل الصيام baban da yake nuna mana hukuncin yin wusali yanzu lokacin buɗe baki yayi kuma sai kai tazarci yaya hukuncin yin tazarci maimakon kai buɗe baki kuma sai tazarci yini na biyu da daren ma baka ci abinci ba ana bi sai da kudi riya na sallallahu alaihi wasallam ana sami annabi sosai ya kulu la tuwasilu annabta sai ce kar ku yi tazarci fa ayyukum idza arada an yuwasil duk wanda yake nufin yayi tazarci fal yuwasil hatta sahar yayi a kenan tazarci hatta sahar zuwa lokacin suhur daga nan gurin kawai ya ci abinci shi kenan fal yuwasil wannan ya maimaita shi a babu misali ila sahar yin tazarci amma zuwa lokacin suhur saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shine Allah subhanahu wataala ba wannan iko hususiya ce tashi ya zarce ya amma jikin mu kaga abin wanda yake yana da wani amma saboda su sahabbai rijal ne kuma kwadan lada shi yasa sai suka dinga fama wannan duk abin da aka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi yasa a lokacin manzo Allah sai bar abu yana sanya abin saboda tausaya ma su sahabbai babu tankile liman aktsara sulul yin hukuba ga wanda ya yawaita yin tazarci عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصالح في الصوم انه صلى سيهان زرتي واعزمي فقال له رجل من المسلمين يا ولد daga musulmai ce innaka tuwasil ya rasulullah to ai ya maki kana yin misali kuma la karkana lakum fi rasulullah uswatul hasana wa in tuqihu tahtaju kenan mun ga kana yi kuma mu an ce mana mu yi biyayya gare ka kana wa ayyukum mithli yace to wanne ne cikin ku kwatankwaci na inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini ina kwana ubangi na yana ciyar da ni yana sha da ni falamma abau da suka gaza da suke ga cewa bari mu haka an yantahu an misal saboda tunanin su kenan ba su fahimci ba cewa hana su ne aka yi kan wannan yi hanin wanda yake na haramci ne kenan sabai duk lokacin da za mu sani wani lokacin suna kallon kamar abin na tanzihi ne ko na karhanci ne to wannan yake sawa kai tsaye sai ka ga wani lokaci ba su bar ba abin kenan kai tsaye sau da aka wasana bihim yauman sai annabi sai zarci da su yini daya summa yauman aka karo da summa ra'aul hilala sai wata ya tsaya fa gale ce law ta akhara inda a ce wata ya ciki yayi jinkiri bai na san ba lazittuku to da na kara muku dan saboda ce nan ku tsira katankili lahum kamar ukuba ce yake musu ina abu an yanta huta suka ke bari kamar ukuba ce musu dan saboda ya zamanto kenan ya hora su wa fi ruwata anhu qala lahum fa aklafu min al-amali bima fa aklafu min al-amali ma tutiquna saboda haka yace faklaf faklafu faklafu min al-amali ma tutiquna faklafu kullazum tama kanku min al-amali ma tutiquna daga aiki faklafu min al'amali haka ne a wani ya faklafu min al'amali ma tutiquna saboda haka ku dora ma kawunan ku aiki wanda yake za ku iya shi kar ku dora ma kanku abinda ba za ku iya ba wannan bukhari ya maimaita shi a muharibin babu kaba ta'zir wal adab gwargwadon nawa ne wai ladabtarwa da kuma tsawatarwa al-ittisam babu ma yakra min at-ta'ammuqi wa at-tanazu' fil ilmi wal ghuluw fi ad-din zurfafawa da kuma jayayya da kuma ƙetare iyaka a addini ba sa shi yasa al'umman da suka wata Allah ce al-kitabi la taghlu fi dinikum annabi sa sai ce halakal mutanattuna halakal mutanattun iyyakum wal ghulu fi din fa inna ma halakal ladina min qablikum saboda ka karka matsa ma kanka abinda ba a matsa maka ba babu man aqsama ala akhi li yafṭara fi tatawwu wanda ya ma dawo shi rantsuwa lalle ne ka ashe azumi na tatawwu kai ne kace azumi sai na ce maka bismillah wani abinci sai kace ina azumi sai na ce wallahi sai ka ci abincin nan ka gani عن ابي جابر رضي الله عنه قال اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada dan uwantaka tsakanin Salman da Abu Darda innamal mu'minun ikhwatun fasiluhu baina akhawaykum ba za mu taba cin nasara ba kan kafirai sai ya zama to mun hada kawunan mu Allah subhanahu wataala yace lalle mu san cewa waɗanda suke kafirai wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba illa tafalu takum fitnatun fil ardi fasadun kabir kafirai wa junansu yana jibitar juna shi yasa waccan ƙasar ta goya ma waccan waccan ta goya ma waccan ka gani junansu yana jibitar juna duk yanda za a je a zo za ka gare kansu ɗaya saboda alkufur millatan wahida rasha ce a turai ce ina ce amurka ce duk alkufur millatan wahida shi yasa annan mahaukacin kaga kwanan nan zai je su haɗu da wancan na rasha duka a yi abin nan shi na amurka kaga yakan zuwa shi kenan a shasha a yi ta dariya ce ai mutanen ya kai ka biyo ta can da su kuma na biyo ta nan a yi ta dare daga shi ne dai wani abu ne za a yi ga gani kawai a ce ne kai ka iya rashin mutunci kai kai haka za kai ai kai ba karamin mu na huki ba ne ai ka za ka kawai shi ne a sha shayi a sha biya kurum a yi ta wannan injuna shi ne Allah shirya wa yankuru na yankuru na Allah wa khairul makirin fa zara salman abu darda salman ya je ya ziyarci abu darda kaga wannan ya nuna muhimmancin ziyara ta dan kara danko kuwa kenan wannan dan uwanka ne abokinka ne a dinga samun ziyara saboda tana sa kaune juna fara'a ummar darda mutabaddila sai ga ummar darda mutabaddila wannan ya halitta abokin kai kama ziyara matarka ta zo ta kawo wani abinci ko na abu a gaisa kaga mata annabi ibrahim alaihi salam sara lokacin da aka zo kaga sai ta zo kai tsaye sai ta kawo musu abinci da wannan fa qala la sai ce ma sha'anuki ya na ganki haka qala tace akuka abu darda dan uwanka abu darda ka leka ka ga wani latsabi da abin nan dan uwanka Abu Darda saboda ya ukuwa imaniya ukuwa imaniya laysa lahu hajatu dunya shi hubbatun ne bai damu da duniya ba waja Abu Darda sai Abu Darda ya zo fa sana'a lahu ta'aman yasa aka shirya ma aka shirya ma Salman abinci fa kana yace kul ci qala fa inni sa'imun yace azumi niki qala ma ana bi akilan hatta ta'kula yace to bazan ci ba kwa sai ka ci ka leƙa wa salman innan ka leƙa dai kaga salman innan daga inda ya bibiyo daga yankin faris ya zo har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lauba naga al-iman anada sama lanawa da rajul min faris da imani ya kai kolin samaniya da wani namiji daga mazajen faris ya je ya karɓo shi ka gani to kaga ba a kalli ba bambancin yare bambancin ƙasa bambancin kaza duka gabaki da saboda ukhuwa imaniya to shi ne abin da kai kafirai suke raba mai shi a da sai ka tashi daga nan kawai mutum sai kulle kayan shi sai ce neman karatu zai ta sai ta yi barno sai ta yi kaza da inda ka je kawai za ba ka guri in bangare halu suna ne ka je ka kawai ka ce karatu nake so guri ka sai a sabbi ka a masallaci wani daga nan sai baka masauki ka je ka zauna kawai ka dinga zuwa majalisai kana karatunka wani ba ruwan shi daga nan zai samun maka wani abin da za ka je ka dinga yi malamin da ka je bai ga iyayenka ba bai ga kowa ɗinka ba za ka yi karatu ka samu ƙurani bai ga uwayenka bai arma maka ɗiye shi kuma la'alla alhazai masu kuɗi sun je neman arman ɗiyar ya ƙi ba su wani ya za a yi ma arman uwayen shi suke zuwa wani ma za a kulle arman ba a gaban uwayen ya ɗauko ta kawai ya tafi da ya garin gida ba da saboda kawai hukuwa imaniya to kafirai da suka gayar wannan suka ce to kenan abin naku dukkan ku babu bambanci ko ina da ko ina da ɗaya ne Allah kiyaye fasana ala amma yanzu yaya yanzu mutum ya zo ce maka mala ina son in yi karatu da Allah Allah ramma Qur'ani ne ce kaje kaje ka aje shi kaje ka aje shi a zo da take to ai sai je kashe kama da kashe ko kuma je maka wata ka yi da abubuwa ai kowa zai yarda da kowa an sa mana rashin yarda kuma abin ya yi tasiri ka gani abin ya yi tasiri ba sana wa lahu ta'aman fa qala yace kul qala sai yace fa inni sa'imun azumi nake qala ma ana bi akila hatta ta'kula yace ba zan ci ba sai ka ci qala fa akala sai yace falamma kana al-lailu dhahaba abu darda yaqumu fa qala nam fa nama thumma dhahaba yaqumu fa qala nam falamma kana min akhir al-lail qala salman qum al-ana to yanzu kuma tashi shikenan فصلينا فقال سلمان إن لربك عليك حقا وبنجين كينا الحج كنك ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فات كل ذي حق حقا فات النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له sai zo ka karan Salman gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga ha abinda Salman ya raba ne da sallata azumi ma ya sa ya murar zuwa da na aji fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman yace wannan Salman gaskiya ga maka wannan duk suna da haƙƙi a kanka lalle suna da haƙƙi bai kamata ka bar matarka kamar mai taka ba haka babu wani abin nan babu somi sha'ban lokaci ne babu somi sha'ban wannan babu zai bayyana mana hukuncin azumin sha'ban an aisha radiyallahu ta'ala qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta naqul la yaftur wa yaftur hatta naqul la yasum annabi sallallahu alaihi wasallam azumin nafila wani lokacin ya dinga azumi har kamar ma ba zai ashe ba ya halitta wani lokaci ka lazumci azumi ka ɗauki kwanuka ka dinga yin azumi a jerance ka yi sar da azumi kuma shi kenan ka aji kamar da sanyi kamar da lokacin damuna ka ɗauki wasu kwanaki ka dinga yin azumi kawai don samun takawa da abin nan fama rayatu rasula sa ista kamar siyama shaharin ba taɓa gana nan sa sai ya ciki wata illa ramadan wa ma rayatu aksar siyama ban ga watan da ya yawan azumi ba minhu fi sha'ban kamar azumi a watan sha'ban annabi sallallahu alaihi ce wata ne wanda ya gafil fihi kathirun min nas da daga mutane suna gafala kuma wata ne wanda ake ɗaukaka ayyukan bayi ina so zama a kai da ibada ta azumi sannan kuma sau da yawa masu ramuwa kamar ya shafi ce ba na samun dama sai a watan sha'ban nake samun rama sannan kimtsi ne ga ramadan kamar training ne zaka ma kanka a wannan watan zaka ga yawa magabata suna kokarin yawaita azumi karatun Qur'ani har ma malamai suka ce suna kiran wata wata na Qur'ani saboda yanda ake kokarin gyara tilawa saboda tarawih da kuma tahajjud da kimtsawa da saboda wata wanda yake na Ramadan da kuma abubuwan da suke na sadakoki da taimakawa dan saboda mutane su yi shirin hallau shiga wata wanda yake na Ramadan wa an radiyallahu anha fi ruwayatin ziyada wa kana yaqulu khudhu min al-amali ma tutiqun saboda haka duk wani asusu na masallaci a Ramadan kawai fashe shaki eh duk wani asusu da wata ajiya da wani abin da a Ramadan kawai daidaita ake a karkasa a wato kawai ai tankakka ma mutane duka a caccaga kana yaqulu khudhu min al-amali musamman mutanen kauyuka kaga mutanen kauyuka wanda wani zai azumi sukarin kadago ma babu wanda zai sa a kunu dama shi ga karamcin sukari a jiki akwai talakawa gaskiya ƙauyukan na abu shaski a laraba eh gaskiya ne kuzu min al'amari ma ta tsikun fa'inan la la yamallu hatta tamallu gurbi ayyuka wanda za ku iya fa'inan la la yamallu hatta tamallu Allah subhanahu wataala baya kosa ba kula da har sai kun samu kosawa cikin aiki ba san mutum ya zamanto ya samu malal a cikin ibada ka dinga ibada har ibada ta kimshe ka ba san mutum ya dinga ibada har ta kimshe ka wa habu salatu ila Allah ila nabi sallallahu alaihi wa alaihi mafi kaunatuwar sallah jama'a zalla sallallahu ma duwi ma alaihi wa in qallat ko da karanci ka dauki raka bi bi bi bi kullun ka dinga kokarin ka dinga yayi wata ranka yi raka goma wata ranka yi 11 wata ranka yi 12 wata ranka yi abin nan ka dauki bi bi wanda zaka lazumta yayi wa kana idza salla salatan dawama alaiha in ya lazumci wata sallah yakan dawama akan sallar alisa shi yasa imani ya ka babu habbu dini ila Allah adwam sana'ar riqab babu alqasd wal mudawama ala al-amali takaitawa da kuma tsakaitawa babu ma yuzkaru min sawmi nabi sallallahu alaihi iftari abinda aka ambata na azumi annabi sallallahu da kuma bude baki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumi sifa azumin shi an anas radiyallahu ta'ala anhu وقد سئل عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته أن تنبيشي عن نفسا سيكي أزمين نافلة سيكي ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته بزن سو ganin shi yana azumi ba a wani wata face kawai in na ce zakal Allah yana azumi kawai sai ga yana azumi wala muftiran ko kuma in yi tunanin cewa bai azumi illa ra'aytu face na ganshi bai azumi kenan wannan ya nuna manzo sallallahu alaihi wasallam yakan daukan wasu kwanaki na azumi kuma ya dauki wasu kwanaki yana hutawa bayan azumi kenan haka ake son ibada komai mutum ya tsakaita wala ra'aytu min al-layl qa'iman illa ra'aytu wala na'iman illa ra'aytu ko kuma in so ganin shi yana qiyamul layl kawai na halka sai na gan shi da dare na qiyamul layl wani lokacin kuma yana kwance saboda ya karaba daren shi kenan wala masustu khazzatan wala haridan ban taba daho wani yadi ko wani alharini alyana mafi laushi in kasi rasulullah sallallahu kamar tafin ma'aiki wala shamimtu miskan ban taba shinshinan wani turare ba wala abira ko tashin kamshi atiya ba mafi daɗi na ra'ihatan iska min ra'ihatar rasulullah sallallahu kamar gumi da yake fita daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shine mafi zaman to atyibu tayyibin sallallahu alaihi wasallam shi yasa jibin shi babu turaren da ya kai shi kamshi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sayyidina Abubakar ya ce turta hayyan wa maitan sallallahu alaihi wasallam babu man zara qauman falam yaftir indahum mutum ne ka muku ziyara yana azumi kuma sai bai ajiye azumin shi ba na sun bane baran ka ka ziyara gidan mutane kana azumin kana nafila sai a ai ziyartar mu kai aje shi a an anas radiyallahu ta'ala anhu qala dakhala nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummu sulaim annabi sallallahu alaihi ya shigo gidan ummu sulaim radiyallahu ta'ala anha fatatu bi tamrin wa samnin sai ta kawo mishi dabino da kuma dungulan shanu wannan ya nuna ziyara ta halal khair nam babu haƙƙin jismi fi somi wannan babu zai bayyana mana haƙƙin da shi yake da azumi wa inna li jasadika alayka haqqan hadith abdullah ibn amr ibn al-as taqaddam wa qala fi hadhihi riwaya amma a wannan riwaya ce fa kana abdullah yaqul bada ma kabira abdullah ibn amr ibn al-as bayan girma kama shi sai ce ya laitani qabiltu rukhsatan nabi sallallahu alaihi wasallam ina ma a ce da na karbi rangwamen da annabi sallallahu alaihi wasallam sai muni wancan lokacin da ya zo ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai dinga yin azumi kullum annabi sa sai ya ce mushi a'a kar kai wannan da ƙarshe ya ga mai azumi annabi dauda ya ce shi ma yana da ƙarfin da zai ce ai babu sama da wannan to sai ya tsaya akan wannan sai ya ce kai dama daga baya na karɓar kusa manzalar sassa kaga za a ji ma'ana kakka ɗauko da yawa sai ka fara da litinin alhamishi ko kuma uku a kowane wata amma ka zo hamasa ta ɗauke ka ka fara wata rufa ka dinga hawa mu da lokacin da imanin ba da mun baci ba a zaman nan wanda to kanka kinkin mu ma kanka ko kuma esto ma gaba ɗaya ma ta same ka kaga akwai ayyukan wahala akwai kaza ka dawo abin da zaka iya wanda za a dawo har tsohon ka kana yin abin ka amma ka dinga wani wata uku yanzu duk masu wata uku na sun fasa ko na tsofaffin ne yawanci duk kaga ba su dinga yin shi ba na tsofaffin ma da suke yi dama abinda ya mutu ya kai an ce ma ba shi bane ba ke ya su ce ka an cewa an yi sabani ma a ce shi wafi ruwatin an daukana na ma zakar siya ma daud lokacin da ya ambata azumi annabi daud tsala ya ce wa kana lafiru izalaka annabi sai ce annabi dauda shi yasa baya bada baya izalaka a lokacin da ya hadu da makiya قال عبد الله من لي بهذه يا نبي الله ina ni ina wannan ya annabi Allah shi da annabin Allah ne qala qala nabi sallallahu sama man sama al abad yace to wanda yake azumin tutturwa babu azumi tare da shi marrataini la sama man sama al abad saboda haka kawai ka takaita shi da haka ga mai sai ce to ina ni ina annabi dauda alaihi salam shi ai annabi dauda ne fa saboda haka shi ne yana iya yau ya ashi amma ni ina ni ina shi ni ina da sama da wani yana yace a babu wani mafifici kamar azumi annabi jauda alaihi salam su sai mun karanta wannan da yawa na eh eh gaskiya ne gaskiya ne wannan kuskure ne saboda asali annabi sallallahu alaihi wasallam at-ta'assil kar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana asali ko Allah ya turo shi duniya gaba ɗaya ce mai koyi da shi ko ba za mu shiri ba yawan samu na in ta tuko ta tare ya ladina amanu atiu la atiu rasul kawai duk abin da ma ta kuma rasul fa khuzu ibada aqidatan ibadatan mu'amalatan duk wani abu da ka sani ma ta kuma rasul fa khuzuhu shi yasa ya ka zo da ma ma ta kuma rasul fa khuzuhu ita ma khususiyya sai in an samu dalili ne sai ta zama khususiyya amma asali kawai cikin ayyukan mazarasa at-ta'assi kuma kuskure ne musulmi a ce mai kaza ce ni annabi ne ko kuma annabi fa aka ce wannan alama ce ta in bid'a shine wasu su dauka su ko musu wannan kamar waɗanda suke da kaikayi cikin koyi da sunnar maza su ne suke da wannan kai ka isa annabi fa aka ce maka annabi ba ko ni annabi ne zaka ce in yi wannan abin to kaga Allah ya ce ma ta kuma rasul fa khusu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi fa khuzuhu in kuma an samu dalili da ya nuna wannan abin khalisatan laka min dunil mu'minina to kuma wannan an yi khususi ne daga wancan umumikin da aka yi amma asali kawai shine at-ta'assi akwai kuma masu fakewa da khususiya dalilon ne su fake su kuma abubuwan khususi ai ba su da yawa amma asali kawai shine at-ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam eh eh an samu asar asar daga sahabbai guda shidda wanda sun tahi a sun yi fatawa akan cewa dukkanin wanda ake bi ramadana sai bai azumci ramadana ba har wani ramadana ya zo to duk lokacin da ya kai kuma zai huda mutu guda karshen kaiwa azumin nan shi mas'ala ce khilafiyya sau da haka mustahabbi ne ya yi wannan abu mutum ne ana bin shi ramuwa sai sakaki bai rama ba ba wai rashin lahiyar ba sakaki ana bin shi azumi amma rashin lafiya bai samu dama ba har ramadan ya zo wani yake wayo kaga ai dama bata samu ba gare shi ba shi yake zance sai ya sakaki bai zaman to yayi ba dama ta samu sai shaytake da kawaz jubul muwassa ne sai dinga shan kawa bai rama ba to shine an samu asar daga irin sun sai da Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu da wadansu daga sahabbai wanda duk sun yi fatawan kenan zai ciyar duk lokacin da kai azumi guda wallahi ta'ala sai mu tsaya nan insha Allah kenan kusan babu ban don mun ci su wanda suke magana kan abin da shahi azumi sai kuma wanda suke magana kan tahajjud bayan an yi waɗancan insha Allah hikimar kenan ketarawa zuwa wannan kitab din dan saboda ya zama to mun ƙara samun abin da yake ƙarin ilimi akan ibada da take tunkara kuma haka magabata suke yi duk lokacin da wata ibada ta zo to akan shagaltuwa da neman ilimi cikin ta kuma ƙara faɗaɗa bincike a cikin ta dan saboda ya zama to an yi ibada ɗin ala basiratin kuma duk ibadar da za ta zama ta yi kamanceceniya da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ta yi gwabin lada ta yi gwabin lada saboda haka kaga dama ce wadda za mu samu dama na ci gaba da dinga tunatar da al'umma dan saboda ya zamanto kenan mun yi ibada mu ala basiratin wanda ya mance sai ya zamanto an tunatar mishi abin da muka wadi daidai Allah tsara mu lada Allah ya gafarta kusakuran mu Allah subhanahu wataala ɗaukaka addinin musulunci da musulmi Allah mana albarka mara yau mu albarka albarkaci ne wani ilimin mu ya albarkaci kwanakin mu ya ja mu zuwa Ramadan ya arzuta mu da lahiya da imani da azumtar wata wanda yake na Ramadan wanda basu da lahiya Allah ba su lahiya wanda suka riga mu Allah ya gansu malaman mu iyayen mu Allah tabbatar da daga dukan su ya kare su daga zamiya ya rabbal alamin Allah ya arzuta mu da karshe wanda yake mai kyau Allah ya mana albarka cikin duk abin da ya arzuta mu da shi Allah ya faranta mana cikin iyalan mu da dukiyoyin mu Allah ya nuna mana abin da zai faranta mana Allah subhanahu wataala da kare mu daga dukkanin abin ki ya rabbal alamin ya ma mu albarka yan uwan mu musulmi a Falastin da dukkanin kasashen da suke fama da rauni Allah subhanahu wataala ya karfafe su Allah ya isar musu dukkanin abin da ya yi karin su Allah subhanahu wataala ya faranta mana da su a cikin nuna mana kaskanci na makiyanmu da kuma nuna musu gazawa kasashen musulmi baki ɗaya da kasar mu Allah subhanahu wataala ba mu tsaro da tsaron shi Allah kare mu daga dukkanin abin ki ya rabbal alamin ubangiji subhanahu wataala ka mana haɗin kai cikin dukkanin al'umma ta musulmi gaba ɗaya duk abin da zai zama sababi ne na baraka al'umma ta musulmi Allah subhanahu wataala ya kare ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala ya kyautata ƙarshen mai arsa mu da ƙarshe na gari Allah sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa alihi wa alihi wa baraka ala Muhammad wa alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa alihi wa alihi wa alihi wa alihi ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك